daga cikin garin bauchi a insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu gayyaci malam kai tsaye saboda lura da lokaci ya zo ya zauna a kan wannan kujera ce wannan za mu gayyaci malam kai tsaye zai zo shi ya zauna a kan wannan kujera domin a fara shirye-shiryen gabatar da wannan karatu kai shi insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka sanar daga jiya kuma kamar yadda na sanar jiya abun karatu da kuma yau da asuba abun ta'alim a bayan malam ya gabatar mana da muhabara a yanzu bayan magharib zuwa isha kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala a gobe karfe tara na safe malam sake gabatar mana da daura na littafi usul sunna na imam ahmad ibn hanbal wanda muka zaba zai gabatar mana ita dauran din har yanzu a cikin wannan masallacin namu mai albarka insha Allah ta'ala kuma topic da malam zai magana akai a yanzu zai magana ne akan shirka da kuma illolinsa insha Allah ta'ala muna addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya dafa masa ya masa gam daga ƙari ya riko da harcen da hannunsa ya tabbatar da harcensa ya taimake sa kan abin da zai karantar da mu ya ba mu ikon aiki da abin da za mu saurara Allah tabaraka wa ta'ala ya mana jagoranci na wata babashi
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan a rana ta juma'a daren asabar kenan daren bakwai ga watan rabi'ul akhi jumadal ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da a takwas ko takwas ga watan sha ɗaya shekara ta 2024 miladiya Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka a nan garin tilden fulani ƙaramar hukumar toro a nan jihar bauchi domin gabatar da muhadara kamar yadda ɗan uwa a sheikh muhammad kabir abu aisha albani mubi slash tilden fulani ya gabatar muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mishi da alkhairi wannan muhadara da zamu gabatar insha Allah ta'ala mun yi mata take da shirka da illolinta abin da ya sa na zaɓi mu gabatar da muhadara akan wannan maudu'i mai taken shirka da illolinta shine saboda muhimmancin da tauhidi yake da shi a rayuwar musulmi da kuma illolin da shirka take da shi a rayuwar mutum ta duniya da lahira da kuma yadda al'umma suka yi sakaci suke wasa da lamarin da ya shafi shirka mutane da yawa suna tsunduma suna fadawa cikin shirkoki masu tarin yawa wasu ba tare da sun ankara ba wasu kuma sun ankara din amma kuma shaidan ya kawata musu abin da suke aikatawa wasu kuma suna bin soye-soyen zukatansu Allah ka shirye da mu ya ku yan uwa Allah bai halicce mu ba ya halicci sammai da ƙasai da dukkanin halittunsa baki ɗaya in ba don su bauta masa su kaɗaita shi da bauta ba Allah ya halicci sama da ƙasa ne ya kuma halicci dukkanin halittun da ya zuba a cikin sama da ƙasa ba don komai ba sai don su kaɗaita shi da bauta ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah madaukakin sarki ya ce ban halicci aljan da mutum ba sai nan su bauta min ma'ana dalilin da yasa na halicci aljannu dalilin da yasa na halicci mutane shine saboda ina so su kadaita ni da bauta wannan shine dalilin da yasa Allah subhanahu wata'ala ya halicce mu wannan yasa babu wani annabi ko manzo da Allah subhanahu wata'ala ya taba aikowa a duniya face ya yi musu ya yi ma wannan manzan wahayi ya yi ma wannan annabin wahayi cewa ya karantar da mutanensa su kaɗaita Allah maɗaukakin sarki da bauta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce babu wani manzo da muka taɓa aikawa gabaninka manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama face sai mun yi mishi wahayi cewa babu wani abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai ni Allah don haka kwadaita da bauta ni kadai haka duk wani manzo da Allah ya aika ma mutane a duniya sai da Allah ya gaya wa wannan manzon cewa ka faɗa ma al'umarka cewa in dai haƙƙi ne na bauta to babu wanda ya cancanta a bauta masa in ba Allah ba saboda haka duk sanda ka ji ana batun shirka shirka shirka karka ɗauka cewa iya abin da ake magana shine ana magana akan masu bautan gumaka ko masu bautan duwatsu ko masu bautan bishiyoyi ko wani abu makamancin haka duk wani abin bauta wanda ba Allah ba da ake bauta masa to wannan abin ya shiga cikin abin bauta koma bayan Allah Allah maɗaukakin sarki ya halice mu ne don mu kaɗaita shi da bauta. Mu sani dukkanin manzannin Allah da Allah ya aiko su gaba ɗaya, Allah bai taɓa umartan wata al'umma ta bauta ma wani manzo ba. Abinda Allah maɗaukakin sarki ma yake cewa shi ne, wa ma arsalna min rasulin illa li ta'a bi idnillah. Allah yana cewa ba wani manzo da muka taɓa aikawa zuwa ga kowace irin al'umma ce a duniya illa li yuta'a bi idnillah face mun aika shi ne don a yi mishi biyayya da izinin Allah ashe dukkanin manzon da Allah ya turo duniya tun daga kan manzon farko har zuwa manzon ƙarshe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama haƙƙin manzon shine a yi mishi biyayya ba wai a bauta masa ba ba wani manzon da yake da haƙƙin a bauta masa haka duk abin da aka ce wannan sunan shi ibada to karkatar da shi zuwa ga wani wanda ba Allah ba wannan sunan shi shirka wannan sunan shi shirka wannan yasa duk wanda yazo zai shiga musulunci abu na farko da ake fara jaddada masa shine la ilaha illallah abinda ake fara karanta masa kenan shine la ilaha illallah idan ya zama duk wanda zai shiga musulunci zai shiga musulunci ne da la ilaha illallah to la ilaha illallahu nan me take nufi abinda take nufi bangarori ne guda biyu na farko shine kore bauta ga dukkan wani abin bauta wanda ba Allah ba wannan shine na farko na biyu kuma shine tabbatar da haƙƙin bautan ma Allah shi shi kadai duk wani abin da aka ce sunan shi ibada sunan shi bauta a kore shi daga duk wanda ba Allah ba wannan shine abin da la ilaha illallah take nufi a tabbatar da bauta ma Allah subhanahu wataala shi kadai kenan duk wanda ya karkatar da wani abu na bauta zuwa ga wani wanda ba Allah ba kenan ya tabbata cewa ya warware la ilaha illallah musa daka in ya zama da la ilaha illallah ake shiga musulunci ashe kenan warware la ilaha illallah kuma yana fitar da mutum daga musulunci yana fitar da mutum daga musulunci saboda haka haƙƙi na bauta haƙƙi ne na Allah shi kaɗai ba wanda yake da haƙƙin bauta in ba Allah ba wannan shi yasa Allah subhanahu wata'ala a cikin alkur'ani a wajaje da yawa yayi ta amfani da usulubi daban-daban domin tabbatar da wannan bayani na la ilaha illallah wani lokacin ka ji la ilaha illallah ta fito karara a cikin alkur'ani kamar ka ji Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allahu la ilaha illahu kaga wannan duka la ilaha illallah ne la ilaha illa la ilaha illallah duka wannan sun zo a cikin alkur'ani wani lokacin kuma kaga Allah yayi amfani da wasu ibarori a cikin qur'ani wanda kai tsaye ba ce maka aka yi la ilaha illallah ba amma ma'anar ibaran tana nufin la ilaha illallah kamar misali duk annabin da Allah ya aiko sai ka ji ya ce ma mutanen sa u'budullaha malakum min ilahin gairu kaga u'budullah shine illallah kenan ku bauta mu Allah shi kadai malakum min ilahin gairuhu ba ku da wani abin bauta in ba Allah ba wannan shine la ilaha kenan daga kaga anan an samu la ilaha an kuma samu illallah a wani wajen Allah ta'ala yake cewa yunazzilul mala'ikata bil amri yunazzilul mala'ikata bil ruhi min ibadihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun kaga Allah yana cewa Allah yana yana sassaukar da mala'iku su sauko har da mala'ika Jibrilu domin su kawo umarni ga wanda Allah ya ga dama cikin bayinsa cewa ku je ku yi ma mutane gargadi cewa babu wani abin bauta bisa cancanta da gaskiya in ba ni ba da haka ku bauta mun ku ji tsoro na ni kadai ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا أو نوجه كتشيوا والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى الله كتشيوا والذين اجتنبوا الطاغوت waɗanda suka nisanci bautan ɗagutu ɗagutu shine duk wani abin bauta wanda ba Allah ba kaga la ilaha kenan wa anabu ila Allah suka dawo zuwa ga Allah suka bauta mu Allah shi kadai wannan shine illallah to lahumul bushra suna da kyakkyawan bishara a duniya suna da kyakkyawan bishara a lahira da shigogi da yawa da Allah madaukakin sarki yayi amfani da shi a cikin alkur'ani don tabbatar da wannan kalma ta la ilaha illallah yan uwana babu abin da mutum zai yi domin ya samu tsira a gaba ga Allah duniya da lahira sama da ya ta Allah da bauta duk wanda ya hada Allah da wani wajen bauta to na farko ya zama azzalumi domin saboda muhimmancin tauhidi wannan yasa duk wani waje da Allah zai faɗi wata doka inda Allah zai jero dokoki a cikin Ƙur'ani to insha Allah sai ka samu dokar farko tana bayani ne akan a ta Allah da bauta idan ka ɗauki ayan suratun nisa da ta yi bayani akan haƙoƙi guda goma haƙƙin farko da Allah ya fara da shi shine haƙƙin kaɗaita Allah da bauta Allah ya ce wa abudullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsanan wa bi dhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari al junub was sahibi bil janbi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum kaga dokar farko ita ce wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a idan ka dauki ƙarshen suratul an'am da Allah ya yi bayani akan haƙoƙi ko wasiyoyi guda goma da Allah ya yi bayani akai wanda Abdullahi ɗan Mas'udin ya ce in kana so ka ga wasiyoyin da annabi ya mata sitam da kansa to ka karanta wa'innan wasiyoyi guda goma qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsanan wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq dhalikum wasaqakum bihi la'allakum ta'qilun wala taqrabu mal al-yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashudda wa awful kayla wal mizana bil qist لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون kaga abinda Allah ya fara wasiya ta farko da Allah ya fara ba mutane ita ce Allah tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wasiya ta farko da Allah maɗaukakin sarki ya fara ba mu mutane shine ku kaɗaita Allah da bauta kar ku haɗa Allah da kowa wajen bauta kafin Allah maɗaukakin sarki ya jero dukkanin sauran wasiyoyin da zai jero daga baya idan ka ɗauki suratul isra Allah ya jera mana wasu dokoki guda goma sha takwas a suratul isra wanda abu na farko da Allah maɗaukakin sarki ya fara da shi a wayannan dokoki guda goma sha takwas shine yana cewa لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا abu na farko da Allah ya fara cewa shine kar ka hada Allah da wani wajen bauta in ka hada Allah da wani wajen bauta to a nan duniya zaka rayu kana kaskantacce wulakantacce abin zargi tozaltacce kaga dokar farko da Allah ya fara kenan sannan sai ya bi baya da aya wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana Allah sai ya biyo baya da ayan cewa kar ubangijinku yayi hukunci cewa kar ku hada shi da kowa wajen bauta sannan iyayenku guda biyu mahaifanku guda biyu kuma ku kyauta musu kaga kenan dokan farko da Allah madaukakin sarki ya fara zantarwa shine ta Allah da bauta to bayan ya jero dokoki guda goma sha takwas da ya zo ƙarshe sai ce zalika mimma auha ilayka rabbuka min alhikma wala taj'al ma'a Allahi ilahan akhar fa tulqa fi jahannama maluman madhura karka hada Allah da wani wajen bauta in ka hada Allah da wani wajen bauta to za a wulla ka a wutan jahannama kana abin zargi korarre daga ramar Allah kaga yanzu wayannan ayoyi guda biyu da wancan ta farkon la taj'al ma Allah ilahan akhara fataqauda mazmuman maqzula anan ya nuna maka cewa a duniya ma in ka hada Allah da wani wajen bauta to a kaskantacce zaka rayu a kaskance zaka rayu ba za ka taba samun nasara ba za ka taba yin kima a rayuwa ba sannan da yazo sai ya cika ce dokokin da cewa wala taj'al ma Allah ilahan akhara fatulqa fi jahannama maluman madhura sai nuna kuma in ka je lahira kana shirka ma Allah kuma ina ne makomarka ita ce wuta makomarka ita ce wuta saboda haka ya ku ƴan uwa musulunci ya zo ne da addini domin ya nuna mana cewa Allah madaukakin sarki yana da haƙƙi na mu kadaita shi da bauta shi shi kadai babu wani wanda yake da haƙƙin bauta in ba Allah ba duk wani wanda ba Allah ba to bai da haƙƙi na abauta masa Allah madaukakin sarki shine kadai yake da haƙƙin abauta masa wannan ya sa ayoyi da yawa a cikin alkur'ani suka zo don su yi mana bayani akan illolin da shirka take tattare da ita hakanan hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama masu tarin yawa daga ciki idan muka ɗauki wato ayoyi da yawa da suka zo a cikin alkur'ani wanda suke mana bayani akan illa ta shirka misali idan muka ɗauki faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a suratun nisa da ya ce inna allaha la yaghfiru an yi shiraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman ya sha Allah ta'ala yake cewa inna allaha lallai Allah la yaghfiru an yi shiraka bihi Allah baya gafartawa in aka mutu ana masa shirka duk wanda ya mutu yana ma Allah shirka to Allah ba zai taɓa gafarta masa ba wa yaghfiru ma duna zalika liman ya sha amma Allah yana gafarta duk wani abin da ba shirka ba ga wanda ya ga dama a ayan farko sai ya ce wa man yushrik billah duk wanda ya shirka da Allah ya hada Allah da wani wajen bauta faqad iftara isman azima hakika ya kirkiri laifi mai girma a wani wajen sai ya ce wa man yushrik billah faqad dalla dalalan ba'ida duk wanda ya hada Allah da wani to hakika ya bata bata mai nisa yayi nisa a batan da ba zai taba dawowa ba saboda haka wayannan ayoyin kadai sun isa su nuna mana illan da shirka take da ita take da shi a cikin suratul ma'ida Allah ta'ala yana cewa innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'wahu an-nar Allah yana cewa innahu man yushrik billah yadda lamarin yake shine duk wanda ya mutu yana ma Allah shirka yana hada Allah da wani wajen bauta to faqad harrama Allahu alaihi aljanna Allah Allah ya haramta masa aljanna faufau babu shi babu aljanna wa ma'awahu nar makomarsa ita ce wuta makomarsa ita ce wuta jama'a yanzu idan muka dauki misali akan rayuwar mu zamu ga ko mu ba mu san shirka ba wani mutum ɗaya a cikin mu da yake san shirka yanzu a cikin mu ne aka tara mu duka idan aka ware masu mata da marasa mata duk ba mai son shirka in mara mata ne bayi fatar cewa ya ga alamun alamun wani abokinsa ko wani yana san ɗan isa wajen wadda yake so baya son haka saboda me bayi son a yi masa shirka a soyayyarsa in mai mata ne kuma wannan ya fi kowa kishi kuma saboda bayi son shirka yanzu in na tambaye mu misali idan aka ce kana da 'ya'ya guda biyu ɗaya daga cikinsu yana yawan kyautata maka ya siyo riga ya ɗinka ya baka ya baka kuɗi ya siyo maka madara ya siyo maka nama ya siyo maka kaza ɗaya daga cikinsu kuma ba ya kyautata maka balma jira yake ka ajiye naka ya ɗauke yanzu a karan farko a cin wayan nan guda biyu ka fi so na wanda yake kyautata maka ko yawwa to sai wata rana kana shigowa gida Allah ya kiyaye sai ga wannan dan da yake kyautata maka sai ka same shi a kwance tare da amaryanka yanzu sannan yana nan ko ya tafi ya tafi shekara da shekaru ya yana kyautata maka amma ka kama shi yana maka shirkan wuni daya yanzu ka fasa san shi ka koma kana ganin Allah sarki ashe wancan mai satan ma shi shine mutumin arziki haka ne ko to wallahi walillahi almathalul a'la haka ke duk kirkin da zaka yi ma Allah in ka yi ma Allah shirka wallahi ko raba gari da Allah duk kirkin da zaka yi ma Allah to kirkin ka yana zama kirki ne kafin kai shirka daga sanda ka yi ma Allah shirka to wannan kirkin ya tafi Allah baya son shi Allah bai son shi amma mutane da yawa ba su fahimtar wannan zaka ga mutum yana tsunduma cikin shirkoki amma kuma yana sukar masu aikin banza yanzu misali a ce maka mutum ne wai yana da aƙidar cewa Allah uku ne ko yana da aƙidar komai Allah ne a matsayin shi wai sunan shi musulmi ne aƙidarsa komai Allah ne amma wai za a zo a zauna da shi wai a yi mitin wai yaya za a yi maganin mazinata a cikin unguwa wayannan mazinatan sun fi sauƙi akan mai aƙidar komai Allah ne yanzu akwai ɓatacce ma a duniya irin mai aƙidar komai Allah ne? Ai ba wanda ya kai wannan ɓacewa yi. Yanzu, ƙur'ani ya nuna mana cewa mai aƙidar Allah uku ne kafiri ne. Mai aƙidar Allah uku nan fa kuma suwaye Allah uku nan a wajensa? Allah Allah, annabi Isa da nana Maryama. Kaga wannan mutanen kirki ne a addini in ka zage su ma ka fita a musulunci. amma Allah ya ce duk waɗanda suka ce wa'annan Allah ne kafirai ne laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha to amma sai wani yazo ya ce komai kowa Allah ne da George Bush da Fir'auna da Obasanjo da Obama dukansu Allah ne kuma shi musulmi ne wai yanzu wannan ya kama hankali yanzu in muka je muka yi wa'azi ma Kirista muka ce ka musulunta sai ce to ya ji ya sauka daga aƙidar Allah uku ne ya dawo aƙidar komai Allah ne wannan an ci gaba ko an ci baya an ci baya an ci baya ashe in zamu kalli kristan da yace Allah uku ne mu ce mai kafiri ashe wanda yace komai Allah ne shi yafi cancanta da mun kalle shi mu ce mishi kafiri wannan shi yafi cancanta amma ka san mutane abin da suke ruduwa da shi shine wai ai ya ce la ilaha illallah ya ce la ilaha illallah to mutum ya ce la ilaha illallah kuma da aƙidar cewa komai Allah ne kamar fakas game da mayaudariyar budurwa ce tana faɗin a baki cewa tana son ka amma a zuciyarta tana son wane da wane da wane ba ma ka cikin waɗanda take so yanzu haka zo aka ce maka gashi nan an ganta tana soyayya da wane da wane da wane zaka ce to ai ta ce tana so na zai yi ba zai yi ba zaka gamsu cewa ashe wannan mayaudariya ce to haka kawai sai ka ce ma Allah la ilaha illallah ka faɗa wa baki amma a zuciyarka wai komai komai Allah ne to ya za a yi komai ya zama Allah ne wai ai sama da ƙasa wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard sama da ƙasa babu Allah in ba Allah ɗaya ba Allah kaɗai ne Allah ya ce lauka na fihi ma alihatun illallahu lafasadata kaga sama da ƙasan nan inda a ce akwai wani Allah wanda ba Allah da ya halicci sammai da kasai ba da sama da ƙasa sun jima da wargajewa da sama da ƙasa sun jima da wargajewa da yanzu a nan tildin fulani in wannan Allah ya ce to yana so a yi dare a tildin fulani wannan ya ce to ni rana nake so a yi za a zauna lafiya ba za a zauna lafiya ba a gari ɗaya ma ba a sarki biyu a zauna lafiya ballantana kuma sama da ƙasa haka babu wani abin bauta jama'a in ba Allah ba saboda haka wannan fahimta da aƙidar cewa ta cewa komai Allah ce jama'a aƙida ce ta kafirci aƙida ce ta kafirci wanda wasu daga cikin 'yan haƙiƙa suke yada wannan aƙida ne wani yana gaya mana wai wani ya ce komai Allah ne har shi ma Allah ne sai sai aka rankwashe shi sai ce wayo Allah na ya ce ai ka faɗi eh ai ba cewa zaka yi wayo cewa zaka yi wayo ni tunda kai ma Allah ne eh ka ce wayo ni mm wai an an kulle shi a daki ba a bashi abinci ya ce a bani abinci ya ka ce a ai shi Allah bai cin abinci ya Allah wa huwa yud'im wa la yud'am Allah ciyarwa yake shi bai ci saboda haka kai ma mun kulle ka ne ka ci gaba da ciyarwa ba sai ka ci ba ashe dai ƙarya ne ba wani wanda yake Allah ne in ba Allah ba Allah guda ɗaya ne inna ma ilahukum Allahu alladhi la ilaha illa huwa wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim Allah shine kadai abin bauta saboda haka jama'a shirka tana da illoli masu tarin yawa wanda duk wanda ya siffanta da siffa ta shirka ko kuma al'umman da ta siffanta da siffa ta shirka to ta kwanda sanin cewa za ta gamu da wato wasu matsaloli masu tarin yawa a rayuwa wanda za mu yi ƙoƙarin lissafa wasu daga cinsu insha Allah tabaraka wa ta'ala abu na farko shine shirka da Allah yamna'u min sabat yana hana mutum samun tabbatan furici a lokacin mutuwa duk wanda ya rayu akan shirka to ba zai taɓa samun tabbatuwa na faɗin kalmar la ilaha illallah lokacin mutuwarsa ba don Allah cewa yayi yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimina wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah cewa yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah Allah yana tabbatar da masu imani da wato tabbatacciyar magana a nan duniya yayin barin duniya da kuma a lahira a cikin kabarinsu in an yi musu tambaya za su samu damar amsawa sannan Allah zai tabbatar da dugadugansu a kan siraɗi a lokacin da za su tsallake siraɗi saboda haka shirka da Allah hada Allah da wani wajen bauta yana jawo mutum ya samu zamiya a lokacin mutuwa yana jawo mutum ya samu zamiya a lokacin amsa tambayan kabari yana jawo mutum ya samu zamiya a lokacin tsallake sirari a ranar tashin alkiyama domin me domin ya ɗauko nauyi mai yawa ya ɗauko zunubi mai nauyi babu zunubin da nauyinsa yake da nauyi jama'a irin shirka duk abin da za ka yi ma Allah a duniya mai sauƙi ne abin a iya warwarewa ne abin a iya gyaro ta ne ko da ka tafi da shi lahira in Allah ya so zai iya yafe maka amma in ka kuskura ka tafi da shirka lahira to wannan kuma kai da rahamar Allah faufau har abada har abada Allah ya kiyaye mu da shirka abu na biyu shine shirka da Allah yana jawo fushin Allah hada Allah da wani wajen bauta yana jawo fushin Allah in har mutum zai yi shirka da Allah to Allah zai fushi da shi yau to ko kai aka maka shirka ai za ka yi fushi ai ko ba haka bane aka maka shirka ai za ka yi fushi to ballantana kuma Allah kai ba shirkan da za a yi maka wanda za su yi maka shirkan fa ba kai ka halicce su ba wanda za a yi maka shirka a kansu ba kai ka halicce su ba matar da baka so wani ya ganta kana killace ta baka so wani yayi tarayya da kai akanta budurwar da baka so wani yayi soyayya da kai ta da ita tare da kai ba fa kai ka halicce ta ba amma baka san shirka a wannan fannin ka ma same ta ne bayan Allah ya halicce ta an haife ta Allah ya raine ta ya kula da ita har ta girma ta zama tsayayya a wannan lokacin ne ma ka ji kana son ta bayan Allah ya gama aiki akan ta to kai kuma sai ka zo ka yi ma Allah shirka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana cewa inna Allah yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan Allah ya yarda muku da wasu abubuwa guda uku ya ki ku yi wasu abubuwa uku na farko yace fa yarda lakum an ta'buduhu wala tushriku bihi shay'a Allah ya yarda ku bauta masa ku kadaita shi da bauta kar ku hada shi da kowa wajen bauta wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku sannan ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗayanku ku zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya kar ku rarraba wa an wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum sannan dukkanin wanda Allah madaukakin sarki ya jibantar da al'amarinku a hannunsa ku zama masu yi mishi nasiha ta hanyar da ta dace wannan shine abin da Allah ya yarda muku da shi Allah ya yarda muku kadaita shi da bauta ku bauta ma Allah subhanahu wata'ala shi kadai ba tare da kun hada shi da kowa wajen bauta ba wannan shine abinda Allah subhanahu wata'ala ya yarda muku dan haka ya ku yan uwa wannan shi ita ma illa ce daga cikin illolin da shirka take kunsa da shi Allah ya kiyaye mu daga shirka shirka tana hana samun shiriya ta duniya da lahira in har ka zama mai yi ma Allah shirka to ba za ka taɓa dacewa da shiriyan duniya ba za ka dace da shiriyan lahira ba Allah maɗaukakin sarki yana cewa allazina amanu walam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun Allah ta'ala yana cewa waɗanda suka yi imani walam yalbisu imanahum bi zulmin sannan ba su cakuda imaninsu da zalunci ba wato zalunci a nan shine shirka ba su yi ma Allah shirka ba ula'ika lahumul amnu Allah ya ce waɗannan su ne masu aminci za su rayu cikin aminci wa hum muhtadun kuma su ne shiryayyu saboda haka abin da zai sa ka dace da shirya a duniya ka dace da shirya a lahira shine kadaita Allah subhanahu wata'ala da bauta shirka da Allah tana jawo rashin zaman lafiya a cikin al'umma duk al'umman da ta rungumi shirka da Allah to ba za ta taba zama lafiya ba ba za ta taba rabuwa da tashin tashina da yunwa da fatara da talauci ba in dai ana shirka a cikin al'umma to wannan al'umman ta shiga bala'i kenan Allah madaukakin sarki yana faɗi a cikin alkur'ani yana cewa wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat Allah ya ce Allah yayi alƙawari ma waɗanda suka yi imani daga cikinku suka yi aiki nagari duk waɗanda suka yi imani a cikinku suka yi aiki nagari Allah ya yi alkawari da su cewa Allah ya musu alkawari alkawarin da Allah ya musu shine la yastakhlifannahum fil ard Allah ya yi alkawari cewa zai wato ainihin kalifantar da su a bayan ƙasa zai ba su shugabanci nagaltacce a bayan ƙasa wala yumakkinanna lahum dinahumul ladhil tadalahum sannan Allah ya yi musu alkawarin cewa zai ba su dama da nutsuwa da kwanciyar hankalin da za su yi addinin da ya gamsu musu da shi wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna sannan Allah zai musanya musu bayan tsoron da suke ciki zai kawo musu aminci in kun kadaita Allah da bauta za ku samu nagaltaccen shugabanci za ku samu aminci a bayan ƙasa ƙa'idar ita ce Allah ya ce ya abuduna ni la yushrikuna bi shay'a su bauta min kar su hada ni da kowa wajen bauta ashe in kuna son zaman lafiya a cikin al'umma to kar ku yi ma Allah shirka in kuna son zaman lafiya kuna son al'ummar ku ta zauna lafiya a duniya da lahira to kar ku hada Allah da wani wajen bauta ku kadaita Allah da bauta shi kadai kar ku hada Allah da kowa wajen bauta wannan ita ce ka'ida da Allah subhanahu wata'ala ya ajiye mana shirka tana wargaza ayyukan mutum gaba daya duk aikin da ka yi duk girmansa duk yawansa in dai kai shirka to wannan aikin ya ɓaci malam ba ma fa mu fararen hula ba da Allah ya tashi sai ya fara da annabawansa daga ciki sai ya fara da afdalur rusul mafi falalan manzanni shine muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai Allah yake cewa walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka Allah yake cewa hakika mun yi wahayi zuwa gare ka wa ilal ladina min qablik mun yi wahayi zuwa ga waɗanda suka gabace ka cikin manzanni la in ashrakta Allahu akbar Allah ya ce in har kai shirka la yahbaqanna amaluka ayyukanka gaba ɗaya za su rushe wala takunanna minal khasirin zaka zama cikin asararu balillaha fa'bud ka bauta ma Allah shi shi kadai ka kun mina shakirin ka zama cikin masu godiya ma Allah jama'a wallahi Allah ya sani cewa annabi ba zai yi shirka ba amma maganar ita ce ana tauna tsakuwa don a ba a ya tsoro da mu ake wannan maganar fa amma je aka hantar da maganar zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ka gane kai ba komai bane a wajen Allah in kai shirka annabawa Allah ya lissafo a cikin suratul an'am sai da ya lissafo annabawa guda goma sha takwas ya fara da annabi ibrahima wa tilka hujjatuna ataina ha ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi dauda wa sulaymana wa ayyuba wa yusufa ko wa musa wa harun وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا annabawana goma sha takwas amma sai da Allah ya tafi ya tafi ya tafi sai ya ce walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malu inda sun yi shirka dukan nan da duk aikin da suka yi duk gaba ɗaya da Allah ya rusa duk wannan da wanda annabi Nuhu ya yi shekara 950 yana da'awa duk wato matsayin da annabi Ibrahim yake da shi wa Ibrahim alladhi wafa wa idhibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun duk matsayin da annabi Musa yake da shi wa kallama Allah Musa taklima duk matsayin da wayannan manzannin suke da shi wallahi Allah ya ce inda sun yi shirka wallahi duk abin da suka yi ma Allah da Allah ya rusa shi la ilaha illallah jama'a fa ashe shirka ba abun wasa bane bai kamata mai mutum mai hankali yayi wasa da shirka ba bai kamata ba shi yasa zaka ga wata yanzu saboda batta son a yi mata shirka ba ta son kishiya eh mijin ne da Allah ya halicce shi don mata hudu to ba ta so a kawo sauran guda uku to don gudun ita kar ta samu kishiya to sai ta je kuma ta samu Allah kishiya wannan asarar riya kenan a sadar riya kenan ai zallan zubin halittar mu da Allah ya yi ya nuna cewa mu ɗan adam za mu rayu ne da kishiyoyi Allah shine kadai bai da kishiya dan shi shi kadai ne al-ahad mu kuma da Allah ya tashi halittar mu sai yi mu wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn sai mu jinsi biyu wannan jinsi biyun kadai da Allah ya yi mu cewa maza su ne suke kishiyantar mata opposite din mace shine wa shine namiji opposite din namiji shine mace to zallan wannan abin da Allah ya halitta cewa ni namiji ne wannan mace ce wannan ya nuna mana ban mu rayuwar mu Allah ya halice mu ne don mu yi ma junan mu tarayya don mu cakuɗi da junan mu wannan shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya halice mu shi yasa kai a karan kanka ina ka ce ka ware gefe kai ka je ka tsaya kai kai kadai ka zauna a wajen zaman ba zai maka daɗi ba dole sai ka shigo shi yasa Allah sai ya yi mu duk abin da Allah ya yi sai ya yi jinsi biyu ya yi mace ya yi namiji ya yi sama ya yi ƙasa ya yi gabar ya yi yamma kudu arewa ya yi talakawa ya yi masu kuɗi ya yi masu mulki ya yi talakawa ya yi malamai ya yi jahilai saboda haka Allah shi ya halicci duka wayannan gaba ɗaya ya halicci duhu ya halicci haske amma shi shi kadai shine al-ahadu samad shine kadai wanda bai da kishiya tabaraka wata'ala shirka jama'a tana nuna rashin cikar hankalin mutum domin duk wanda yake da hankali wallahi ya gane cewa shirka ba za ta sa'u ba domin in ka tsaya a wajen Allah shi shi kadai a nan ne ake samun natsuwa da kwanciyar hankali Allah ya ba mu misalin da za mu fahimta Allah yake cewa a cikin suratul zumar daraballahu mathalan rajulan fihi shuraka'u mutashakisun Allah ya ce Allah ya buga misali na wani mutum wanda wannan mutumin wasu wasu mutane ne suka haɗu suka saye shi bawa ne mutum biyu uku hudu zuwa sama suka haɗu suka saye shi amma mutanen da suka haɗu suka saye shi mutane ne masu yawan korafi da mita sai Allah ya ce wa rajulan da wani mutum salaman li rajul wanda shi bawa ne na mutum ɗaya Allah sai ce hal yastawiya ne matsala yanzu jama'a misalinsu zai zama ɗaya misalinsu ba zai zama ɗaya ba yanzu wahalar da wancan zai sha irin wanda wannan ne zai sha yanzu hutun da wannan yake ciki wancan yana cikin wannan hutun jama'a mun fahimci yadda shirka take wahalar da mutum sannan Allah ya sake cewa a wata ayan duk wanda kuke kira koma bayan Allah ba za su iya biya muku bukatar ku da komai ba Allah ta'ala yake cewa lahu da'awatul haq Allah ya ce roƙo na gaskiya ka kira a amsa a biya bukata Allah ya ce wannan haƙƙin Allah ne ko kuma lahu da'awatul haq shine kalmar shahada kalmar la ilaha illallah kadai ta bauta haƙƙin Allah ne shi kadai sai Allah ya ce walladina yad'una min dunihi waɗanda suke kira kuma bayan Allah la yastajibuna lahum bi shay ba za su iya amsa musu da komai ba in sun roƙa in kaga sun amsa musu misalin abin da za su iya yi shine illa ka ba su kaffaihi ilal ma kamar mutum ne yana jin kishirwa sai zo bakin rijiya ko bakin teku ko zo bakin randa sai yana miƙa hannun zuwa ga rijiyan cewa ruwan ya taso ya isa bakinsa liyabul qafa yana kiran wai ruwan ya taso ya isa bakinsa wannan mutumin akwai randa zai sha ruwa babu rana sai Allah ya ce da kansa Allah ya ce wa ma huwa bi balighi wannan ruwan fa ba zai taso daga rijiya isa bakinka ba in zaka nemo guga ka ja ruwa ka nemo guga amma dai ba zai isa bakinka ba to in dai kana kiran wani koma bayan Allah wallahi ba biyan bukata domin duk wani wanda ba Allah ba bai ma mallaki komai ba ba ma abin da ya mallaka balle ya baka wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir Allah ya ce duk waɗanda kuke kira koma bayan Allah nan fa Allah ya ce ko daidai da ledar nan da take jikin kwallon dabino Allah ya ce wallahi ba su mallaka ba ba su da shi in tad'uhum la yasma'u du'a'akum Allah ya ce in kun kira su ba za su ji kiran ku ba walau sami'u mastajabu lakum Allah ya ce kai ko sun ji ba za su iya amsa muku ba wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum inda za ku shiga masifa da bala'i ma shine sai alkiyama ta tsaya za su butulce ma wannan shirkan da kuka yi musu za su ce wallahi su ba sa ku ba wala yunabbi'uka mithlu khabir ba wanda zai baka labari sama da Allah masani Allah sai ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane ya ku duniya gaba daya Allah bai ce ya ku talakawa ba a sai kira duniya sai ce antumul fuqara'u ila Allah dukanku mabukata ne talakawa ne ko matsiyata ne a gaba ga Allah wannan kira ne zuwa ga duniya kaf ba bambanci tsakanin mai kuɗi da mara kuɗi kowa mabukaci ne a wajen Allah wallahu huwal ghaniyul hamid Allah shine kadai mawadaci shine abin yabo dan Allah ya nuna muku ma bayi da bukatar wani abu daga wajen ku in ya sha yuzhibukum in ya ga dama zai tafiyar da ku gaba daya wayati bi khalqin jadid ya sake kawo wasu sabbin halittu a duniya wa ma zalika alallahi bi aziz wannan ba abu mai wahala bane a wajen Allah saboda haka Allah madaukakin sarki shine kadai abin bauta da haka shirka tana nuna rashin cikar hankalin mutum amma mutum mai hankali ba zai je ya shirka ba yanzu misali mun ga wasu wai sun je kabarin wani shehi wai suna roƙon sa cewa mai wai man fetur ya yi tsada a Najeriya shehi ya kawo ɗauki yanzu dan Allah shehi na da ikon ya sassauto da farashin mai kuma ya mutu a kwantar da shi a kabari haba ai ina ga a roƙi tunubu ya dawo da subsidy ya fi garanti sama da kuje ku roƙi shehi jama'a haka ne ko baka ba eh a lallabe shi ya dawo da subsidy don wannan mai yiwuwa ne eh tunda ai da yazo ai bai shawari da kowa ba eh daga mika masa kasan ko yace subsidy has gone ko ya juya abin sa to in ya ga dama ya tsaya zai ce subsidy is back kuma ya dawo shikenan an gama amma shehi da yake kwance a kabari wallahi ba abin da zai iya muku shi ma tunubun da ya sauka iko ne Allah ya bashi a hannunsa da ya sauka daga kan mulkin ko ya mutu shi kenan ikonsa ya ƙare wannan iko ne Allah ya ɗan san masa ɗan kaɗan to ya za a je a roƙi wani yana kwanci a kabari wani ya ce wai wai shinkafa za ta yi sauƙi albarkacin shehu ibrahim eh na ga wani ya ce masa shehin na da kamfanin shinkafa ne eh kaga yana da kamfanin shinkafa dai sai da dai sai a farashi mai sauƙi kenan amma an bayi da kamfanin shinkafa ba ba abin da zai iya yi kenan to jama'a ba wanda ake roƙonsa in ba Allah ba shi yasa bari mu baku misali inda za ku tabbatar cewa ba a roƙon kowa in ba Allah ba ko sahabbai idan sun shiga matsatsi da yunwa da halin kakani kai ba zuwa suke su ce ya rasulullah kawo mana agaji ba a cewa suke roƙa mana Allah ya kawo mana agaji sun gamsu cewa annabin ba shi ke biyan bukata ba amma matsayinsa a wajen mai biyan bukatar ya kai in ya roƙa a biya bukatar ba ɓata lokaci sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to amma yanzu wani sai zo a wannan kalli na goma sha biyar sai nuna maka wai wai kaunar manzan Allah ne wai ka tashi ka ce wai wai wai in ka shiga cikin matsatsi wai kana roƙon manzan Allah ya nuna cikin kenan ya fi sahabbai son manzan Allah kenan ya fi sabbai sanin darajar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama har wani ya ce maka wai duk wanda ya raba tsakanin Allah da manzo wai kafiri ne yanzu da Allah da manzo abu ɗaya ne ba ɗaya bane Allah fa ubangiji ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi kuma bawa ne to ka taba ganin bawa da mahalicci sun zama abu ɗaya bawa da mahalicci abu ɗaya ne ya ka zo kuma ce maka wai ba kaunar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda haka shirka tana nuna cewa mutum gaba ɗaya hankalin nan nashi fa ba cikakken hankali bane jama'a shirka shirka yana daga cikin abinda yake wargaza balma shine babban abin da yake wargaza duk wata alaka da take tsakanin bawa da ubangijinsa subhanahu wata'ala duk wani wanda yake so ya zauna lafiya da Allah madaukakin sarki to wajibi ne akan shi ya kadaita Allah madaukakin sarki da bauta idan har kai ma Allah shirka idan har kuka yi ma Allah shirka kuma kuka yi tsammanin cewa za ku zauna lafiya ya nuna ba ku san Allah ba annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kamar yadda Allah yake faɗa mana a cikin suratu safat Allah yake cewa wa inna min shi'atihi la ibrahim id ja'a rabbahu biqalbin salim id qala li abihi wa qaumihi madha ta'budun annabi ibrahim ya ce ma babansa da mutanensa me da me kuke bauta mawa a ifkan alihatan dunallahi turidun annabi ibrahim ya ce yanzu wato wasu ababen ƙarya ne ababen bauta na ƙire da kuka kirkira koma bayan Allah su kuke nufata kuna bauta musu sai ce to in haka ne fa ma zannukum bi rabbil alamin wai me kuke zato game da ubangijin talikai shi Allah kan a wani matsayi kuka ajiye shi ne kan da har za ku yi tsammanin cewa za ku yi shirka kuma ya bar ku ku zauna lafiya to wani matsayi ku ajiye Allah din wani matsayi ku ajiye Allah din kamar fa kai ne misali yanzu walillahi almathalul a'la ka dauko mutum ka kawo shi gidanka tun bayi da komai ka ciyar da shi ka tufatantar da shi ka kula da rayuwarsa har ya girma har ya mallaki komai ya zama ka masa goma ta arziki a rayuwa gaba daya amma sai aka samu labarin cewa yana bibiyar iyalinka iyalinka da ka auro ta da kuɗi yana bibiyanta yanzu wannan mutumin da ku ci gaba da zaman lafiya da shi in ka ci gaba da zaman lafiya da shi kai mai sunanka to ya za ka yi tsammanin Allah ya halice ka daga babu ya samar da kai daga babu waɗanda kake bauta musu ba su sanya aka yi aka same ka ba ba shawarinsu wajen halittarka ba shawarinsu wajen ciyar da kai da tufatantar da kai da kula da rayuwarka da Allah ya yi kuma ka haɗa su da Allah wajen bauta kuma ka yi tsammanin wai Allah ya barka ka zauna lafiya kai wani matsayi ka ajiye Allah fa ba zannukum bi rabbil alamin wani matsayi ka ajiye Allah ne wani matsayi ka ajiye Allah kai baka son shirka sai Allah ne zaka masa shirka shago fa in ka bude kai kar kai ne kadai kake sai da kaza a wannan kasuwar in wani yazo ya bude kusa da kai sai ka ji ba dadi saboda me saboda yanzu yazo zai maka shirka haka ne ko baka ba tare da cewa arziki kai ka san kowa neman nashi yake yi to amma baka so to kai ya zaka yi ka je kai ma Allah shirka ya kai zaka yi ma Allah shirka Allah bai halicce mu don mu haɗa shi da wani wajen bauta ba. Allah ya halicce mu ne saboda mu kaɗaita shi da bauta shi shi kaɗai. Saboda haka shirka tana da wato matsaloli masu tarin yawa. Idan ana yawan shirka a gari ko a ƙasa ko a cikin al'umma, to Allah maɗaukakin sarki yana yawan turo mu al'ummar nan waɗannan matsaloli masu tarin yawa Allah yana cewa wala yazalu alladhina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun aw tahullu qariban min darihim hatta ya'tiya wa'dullah inna Allah la yukhliful mi'ad kafirai wanda suka kafirci suna ma Allah shirka ba za su gushe ba wato bala'o'i masifu suna samun su saboda abin da suka yi ma Allah na shirka har sai alƙawarin Allah ya zo annabi ibrahima alaihi salatu wassalam kaga dai duk inda ake magana akan tauhidi ko a cikin alkur'ani to zaka ga Allah yana buga misali da annabi ibrahim Allah yake ba mu labarin annabi ibrahim da yanda ya tattauna da mutanensa a cikin suratul shu'ara Allah ta'ala ya ce watlu alaihim naba ibrahim Allah ya ce ka ba su labari ka karanta musu labari da kissar annabi Ibrahim. Idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun lokacin da yace ma babansa da mutanansa me kuke bauta mawa qalu na'budu asnaman suka ce muna bauta ma wasu gumaka ne fa nazallu laha akifin suka ce kuma mun dukufa da gaske muke yi wannan bautan baka mu hannun yaro sai annabi ibrahim ya ce to hal yasma'unakum iz tad'un in kun kira su suna ji aw yanfa'unakum aw yadurrun suna iya amfanar da ku in kun bi su in kun bijire musu suna iya cutar da ku qalu bal wajadna aba'ana kadhalika yaf'alu suka ce ko daya abin da yasa muke bauta musu kawai mun samu iyayenmu ne haka suke yi sai annabi ibrahim ya ce to a fara'aitum ma kuntum ta'budun shin in ba ku labarin waɗannan ababen da kuke bauta muku kuke bauta musu antum wa aba'ukumul aqdamun da ku da iyayenku na cancan baya din to fa innahum aduwwun li duk na sa musu jambiro nayi gaba da su ba ni ba su illa rabbal alamin wanda na rike kadai shine Allah ubangijin talikai me yasa na rike Allah saboda shine allazi khalaqani fa huwa yahdini Allah shi ne ya halicce ni shi shi kadai kuma shi ne zai shirya da ni hanya madaidaiciya wallazi huwa yud'imuni wa yasqin Allah shine yake ciyar da ni shike shayar da ni wa idza maridtu fa huwa yashfin in nayi rashin lafiya shike bani lafiya wallazi yumituni thumma yuhyin Allah shike kashe ni kuma ya tada ni lokacin da ya ga dama wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin Allah shine kadai wanda na sa tsammani a wajensa cewa zai gafarta mun zunubai na nan tashin alkiyama wannan sifofin Allah ne ba wanda kuma yake da wannan sifofin in ba Allah ba ashe ba wanda ya cancanta a bauta masa in ba Allah ba ba wanda ya cancanta a roƙe shi in ba Allah ba matsala in ka shiga ta rayuwa kar ka roƙi kowa in ba Allah ba ka tsaya a wajen Allah shi shi kadai iko na juya rayuwa gaba daya ba ta hannun kowa in ba Allah ba Allah kuma shine fa'alul lima yurid Allah shine fa'alul lima yurid shi dan adam da duk wani wanda ba Allah ba mafi girman abin da yake iya yi a rayuwanka shine Allah ya yi amfani da shi don ya cika wata kaddaran da ya kaddara maka amma ba wai shi dan adam din ko wani aljani ko wani ya farar maka da sabuwar kaddara ba babu ba wanda ya isa ba wanda isa duk abin da kaga ya same ka daga wani dan adam wannan abin da ma kaddaralle ne daga wajen Allah cewa zai iso gare ka wallahi in ya kauce ma Allah zai kawo maka wani indararo zai iso zai iso yanzu in kana ganin cewa ga nan mai gidana nan da yake bani kuɗi yana bani arziki yana bani kaza yana bani kaza to kai tunani mana akwai wani a ce ne kuma ya fika kuɗi to shi waye bashi waye bashi shi bai ma san wannan mai gidan naka ba to shi wancan da yake cena din kuma ya fika kuɗi ya fika arziki in aka ce ya saye ka da gidanku da mutanen gidanku kaf zai iya saya to shi waye bashi kuɗin shi waye bashi ashe Allah ne mai bayarwa Allah ne yake bayarwa shi yasa sai kaga wani yayi kuɗi sanadiyar ne wani yayi kuɗi sanadiyar ne wani yayi kuɗi sanadiyar ne wani sai kaga ga waɗanda ya kamata su taimake shi su ba su taimake shi ba Allah sai ya bashi ta wani waje saboda dama ba su ne masu bayarwan ba Allah ne ke bayarwa Allah shine fa'alu lima yurid Allah shi ke iya aikata duk abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama duk yadda kunci da matsatsi ya kai na rayuwa ka shiga karkaje wajen kowa in ba Allah ba malam ka kalli annabi Musa annabi Musa alaihi salam lokacin da mutanensa suke bukatar ruwan sha sai zama ga dutse nan ana buƙatar ruwa sai Allah ya ce to ɗauki sandarka ka bugi dutsen nan da ita da ya bugi dutsen da sandar sai ga idanun ruwa nan sun bubbuku lokacin da suka zo tsallake teku bayan fir'auna ya biyo su yanzu ga ruwa nan ana buƙatar hanya sai Allah ya ce to ɗauki sandarkan nan ka bugi tekun nan da ya bugi ruwan sai ya koma dutse fa'alu lima yurid can ruwa ake bukata ga dutse nan sai ce bugi sandar bugi dutsen da sandar sai dutsen ya koma ruwa nan kuma ga ruwa ana bukatar hanya sai ce a bugi ruwan sai ruwan ya koma dutse a can ya juya dutse ya dawo ruwa a nan ya juya ruwa ya koma dutse to me Allah bai iya ba me kake bukata a wajen wani wanda ba Allah ba waye zai iya yi maka wani abu a rayuwa wanda ba Allah ba waye zai iya yi maka komai a zo a alakanta zuciyarka da wani ka tsoka a sanya maka tsoron wani abu wanda ba Allah ba bokaye mai suke iya yi mayu mai suke iya yi ba abin da suke iya yi ba abin da suke iya yi da bokaye suna iya yin wani abu da sun jima da kashe alu sunan duniya gaba daya duk wayannan shehunan da ake bin su ana neman tabaruki a wajen su da suna iya yin komai da kafin mu ma kakanninmu ma da an gama da su amma tabbacin ba abin da suke iyawa ne shi yasa kakanninmu suka rayu lafiya lau har Allah ya karbi rayukansu iyayenmu suka rayu lafiya lau kuma suka zo suka haife mu kuma ga mu nan daren dam ba kuma mu shakkan kowa wanda kuma yake da yake ganin cewa yana da iko ko tasiri a rayuwar mu kare bar mu kai gobe da safe ya kashe mu in maye ne shi wallahi ya cinye mu ni dai na bashi kyautan kaina duk mayin da ya so wallahi ga nan ina tildan fulani wallahi ya cinye ni ni wallahi na fi tsoron haduwa da kidnapper sama da mayi eh wallahi ni wallahi na fi tsoron haduwa da kidnappers sama da mayi kuma kullum ni addu'ata wallahi na fi roƙon addu'a ya tsare ni daga sharrin bello turji sama da mayi sama da mayi mayi mayi kuma me yake iya yi me yake iya yi malam kana da ayatul kursi kana da falaki da nasi to me me ruwanka da mayi kuma me ruwanka da mayi kai kana ganin yanzu inda a ce duka suna da wannan tasire-tasiren duk da za su bari mu kawo yanzu da ba za su bari mu kawo yanzu ba amma tabbacin cewa ba su iya komai shi yasa muke iya zuwa mu faɗi duk abin da muka ga ya dace da Qur'ani da Sunna kuma mu kwana lafiya mu kwana lafiya mm. suna fushi da mu amma a haka za mu ci mai kyau mu sha mai kyau mu hau mai kyau mu sa mai kyau mu yi duk zirga-zirgar da muka ga dama gwargwadon matsayin da Allah ya bamu gwargwadon arzikin da Allah ya azurta mu da shi ba mu buƙatar komai a wajen kowa mu mun tsaya a wajen Allah ne ka tsaya a wajen Allah kuma ka ga yadda rayuwarka za ta kasance wallahi in ka tsaya gun Allah me ake nema ba arzikin duniya bane in dai ka ga arziki bai zo ba to kar ka ɗebe ma Allah tsammani ka sa mu ranka cewa wallahi lokaci ne bai yi ba amma zai zo zai zo launi a wajen launi duk arzikin da kake nema gaba daya yanzu gaba daya dukan mu an tara mun gaba daya kace kowa ya hararo kokolwansa ta bashi mafi girman arzikin da yake nema duk nawa zamu faɗa nawa za ka faɗa gaba daya to ba triliyon ba ce karshen kudin to triliyon 500 a wajen Allah mene dala mene a wajen Allah triliyon 500 wani abu ne ba fa wani kayan gabar bane fa in kaga Allah bai baka ba ko wallahi wani lokacin soyayyar da Allah yake maka ne shi yasa zai hana ka kuɗi dan annabi ya faɗa yace Allah ya ce inna min ibadi man la yuslihu illa al-faqr law aghnaytuhu la afsadahu yace akwai cikin bayina wanda ba abin da zai gyara shi shi iya condition ne zan mutumin kirki shine ya gamu da talauci a rayuwa ba abin da zai gyara shi in ba talauci ba daga ran da ya yi kuɗi kuma to an samu matsala eh gaskiya ne ya bar masallaci kenan wani yanzu kana ganin shi duk wa'azin da za a sanar zai zo wajen wa'azi duk inda za a sanar da wa'azi zai zo kafin ya yi kuɗi ne daga ya yi kuɗi he kuma inna kaduna kana min qaumi musa fa baga alaihim shi ma sai fara yin baya baya baya baya baya daga ni can yare ku ga ana daga muku hannu salamu alaikum daga nan ma sallaman ma a daina ta saboda yayi kuɗi amma saboda Allah yana so ya bashi aljanna ya kai shi cikin rahamansa sai ya bar shi rayuwar talauci a duniya talauci kuma in ka mutu dole ya barka dole ya barka daga ran da ka mutu dole talauci ya rabu da kai amma in kai shirka ma Allah don ka samu kuɗi ka je gun boka aka baka wallakani don ka yi arziki to daga ran da ka mutu kuma ana saka a wannan ramin wallahi an saka a bala'i dukiyan kuma ka bar musu anan to ba ya zama aikin banza ba kuma ba rashin lissafi ba akara maka lawo shi bokan da ya rubuta maka lakani don Allah yana ba da lakanin arziki zai baka lakani ka bashi dubu biyar kuma ya rubuta maka lakanin tiriliyan biyar to wani wamfafe ya karba yanzu inda gaske ne yana da lakani yanzu ya rubuta maka lakanin biliyan kuma ka bashi dubu da ɗari biyar shi ya kai biya amfani da lakanin ba ko shi ya rubuta mashi bai da kashin arziki ne o zai mai da kai biri to kaga yanzu shi in ma bokan shi an rubuta masa cewa bayi da kashin arziki ne kuma ya kasa canzawa ashe ba kai ma an rubuta maka baka da kashin arziki bayan da zai da kai bayan da zai da kai in shi sa akwai wanda zaka ga duk gatan duniya yana da shi a ɗaura shi ya karye a ɗaura mai jari ya karye a ɗaura mai haka dai karshe za a haƙura a dinga zuba mai abinci a kula saboda shi dama da kashin talauci ya zo to bayan da za ku yi da shi Allah bai kaddara masa cewa zai yi arziki ba gata ba ta yi ta sa yi ba Allah shi yake bayarwa da Allah ya karkatar da arzikin da yawan mutane a hannun wasu da an sha wahala yanzu mu Allah bai mana baiwa ba a ƙasar nan da yake kullum ba yanda za a yi mu rayu sai da numfashi sai Allah ya rike mana numfashin a hannunsa
da da numfashi a hannun gwamnati yake irin yadda man fetur yake hannun gwamnati da ya muke yanzu Mhm. ai da tuni ya zo ya tsaya ya ce shi ma subsidy has gone shikenan amma sabo to amma saboda arzikin na numfashin na hannun Allah ne sai su gama gallaza mana azaban su tara kudin kuma su mutu su bar mu wani lokacin Allah ya kakaba musu wani bala'in cuta da kudin da suka tara ma ba za su ci ba mu ko a haka za mu je kasuwa da kira a samu dubu uku amma a je a zo a siyo tsire da zobo a ce a koshi Mm, alhamdulillah yi godiya ma Allah Allah mun gode maka saboda haka ba a nema a wajen kowa in ba Allah ba in kana so in kana so ka zauna lafiya to ka nema a wajen Allah subhanahu wata'ala shi kadai Allah ta'ala ya samu dace an nuna mun cewa lokaci yayi tuntuni saboda haka zan takaita nan insha Allah tabaraka wa ta'ala abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya fi mana Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwar mu Allah ya tabbatar da mu akan tauhidi ya tsare mu daga shirka Allah ya mana albarka baki daya Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi mutanen tildan fulani Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya kara muku albarka wannan zumunci da kuka nuna da kuma tarba mai kyau Allah ya saka muku da alkhairi musamman shi dan uwa Sheikh Muhammad Kabir Abu Aisha wanda ya shirya wannan muhadara da kuma duk wannan haduwar baki da Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya biya shi da gidan aljanna yadda muka zo muka taru da ku anan ina roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu shiga gidan aljanna gaba daya ina gaba kuna bi na a baya Allah ya mana albarka to baba ya ce ka fada da ka fada Eh, amma a dan bari da yi step forward dai tukunne ku biyo ni a baya eh za ku je aljanna da mu da ku insha Allah Allah ya samu dace اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته امين
to alhamdulillah Allah ubangiji ya saka malam da alkhairi امين Ah, sheikh abdulmanan kuma yaro ne ga sheikh mahmud shira shahararren malamin na na cikin garin bauchi allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kara wa malam lafiya shi ma malam abdulmanan allah ubangiji ya kara wa rayuwarsa albarka wannan ziyara da ya mana allah ya saka masa alkhairi kamar da zo kuma allah mai da shi gida lafiya insha allah ta'ala gobe da safe ɗalibai da muka yi alkawari da ku za mu haɗu don gabatar da daular littafi na usul sunna na imam ahmad ibn hanbal imam ahli sunnati wal jama'a a da akwai ka'idoji da na sa domin wato halarci wannan daura to amma ka san ya- yanayin ɗalibai sai a hankali fiye da haka yi sai an samu damuwa duk wanda bai tabbatar ya mallaki littafin ba to yi kokari a daren yau ya mallaka saboda ba maki gobe idan ka zo muka ki kula ka ko muka ki sake ma fuska ko muka ki ma kawai ka zo ka shiga gidan da za a yi karatu to kar ka ji haushi saboda tuntuni nake ta sanarwa tuntuni tun kusan last week za a yi wannan daura malam Bashir ba shi da lafiya na zo na gaya muku a majalisi ya kamata alal akalla dai zuwa yanzu duk wani shirin da ya kamata a yi an riga an gama ko duk wani matakin da za mu bi don mu sauƙaƙa wa kai a mallaki wani littafin hambi aka samu malam ibrahim limamin masallacin nan muka tattauna da shi fito da littattafan ga suna a gurin to amma duk da haka sai an samu damuwa to muna fata dai in allah kai mu gobe karfe takwas da rabi mu kasance a nan karfe tara daidai babu african time duk wanda ya wuce mis- misali lokacin da muka sa ba zai shiga ba sai dai ya koma insha allahu ta'ala in har mun dauki abun da muhimmanci mun bawa mun sharrafa malam din da sharrafa ni kaina da na organizing na wannan to ya kamata a ce mu gani a gobe saboda haka Allah ya taimake mu da mu da ku baki daya kuma ya nuna mana ya ba mu ikon cin nasara littafi ne gashi wanda kake gani usulul usulul eh, abun nan usulul sunna Allah littafi ne mai girma amma kai kana masa gani saboda tsadan shi ma ba a samun shi a kasuwa available gaskiya da lokacin da malam ya faɗa min na yi yunkurin kiran kano nan jos ina ina duk wallahi ba a samun sa amma sai muka ya turo mana da pdf din ta gunsa muka yi amfani da kalan nasa pdf din muka fitar da shi to wannan kuma kowa aka ce zai mallaki nasa kuma ba za ka shigo mana babu littafi ba idan dai baka da littafi to kar ma ka zo don ko ka zo ba za ka zauna ba sai dai waɗanda ba watakila ko iyayenmu ko shugabanninmu amma in dai ɗalibin ilimi da muke karatu da shi in dai ba da littafi kar ma ya zo don ko ya zo ba zai shiga ba sai dai ya je nemo bashi ya sai littafi ko kuma wani ya saya masa fi sabilillahi ya bashi amma in dai ɗalibi ne ba zai zo babu littafi ba, ko ya zo kuma zai koma kar ma wani ya zo ya ta bada baki ya ta bada hakuri wannan na faɗa saboda haka in dai mun damu mun ba wa abin muhimmanci to wannan ina kira gare mu baki ɗaya musamman ɗaliban da muke katon majalisin asuba da su kuma mu yafe wa kowa ba kowa kuma dole ya halarta wannan shine abun da zan sanar sai Allah ya kai mu gobe za mu istintaj insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya taimake mu wallahu ta'ala alam
Salama da kuma aka maka Allah ka ce daga nan zuwa wayewan gari wanda bai mallaka bai mallaka.
na Idan da ne a kai na da a samu.
to akwai malam nuru alzaki akwai malam abba Amma Malam- Malam Ibrahim Liman ba.
zai kasaru a shi malam wannan zai kasaru ina ganin insha Allah sai mu sai mu cika na'am na fadda masha Allah
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله استووا استقيموا واعتدلوا يرحمكم الله فجالسوا أديدتا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم صل Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله